Audio Jungle.
ibn hunayfin yace naji sayyidina muawiyata dan abu sufyan a sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin kutabul wahayi yana daga cikin masu rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi a ko yana daga cikin sahabban da wasu ɓangaren musulmi suke ɗaukar laifi mai tsanani wa kansu saboda shi saboda abubuwan da ya faru wanda ko ba komai ya ishe ka kawai a ce wannan sahabin annabi muhammadu ne ko ba komai a ce manzala sassan ya yarda da shi ko ba komai a ce har yana da wani aiki da manzala sassan yakan sa shi na rubutun wahayi ko shi kanshi mujarradin suhubantaka kadai wanda wannan ne yazidu bai samu ba wanda su imamu sayuɗi suke la'anan shi suke cewa ma la'anansa ibada ne ya ji ɗan shi ko da abin da ya yi wanda kuma abin da ya yi ɗin sahabi ba zai yi ba imanin sahabi ba zai kai shi zuwa ga abin da yazidu ya yi ba na ba da izinin shahadantar da jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Hussein da sauran ahalin shi mutum goma sha takwas ko wani abu makabanci amma abin da ake faɗi akan Muawiya da sauransu ba wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi a matsayin alƙali tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali cewa ya musu alƙalanci idan abu ya faru tsakanin Muawiya gaskiya ne waɗansu abubuwan sun inganta waɗansu kuma waɗansu ke kirkira saboda zafin hamasa ake kirkiran su ko to amma wannan kuma bai ba da dama kuma ka sanya tunda takobinka ya tsira ba kai zamani da Muawiya ko wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu ya sa abubuwan da suka faru kai baka ciki takobin ka bai tabi jinin kowane sahabi ba to ka kiyaye kuma kar harshen ka ya sha jinin sahabi ko saboda sahabi ba wasa bane musulmi kwaman ma an ce uskuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim musulmi kawai wanda ya rasu ma an ce shikenan in zaka faɗi abubuwan shi faɗi na alkhairi ku ɓoye na muni don ya riga ya gabata zuwa ga Ubangijinsa abin da ya na kurakurai wannan tsakanin shi da Allah shi ne in Allah sai ce ya gafarta masa sai ka ce a'a kana tsakanin shi da Allah dama balle sahabin manzon Allah ai ba sahabi ba ko ko malam wani da alaji wani baka tsakanin su da Allah balle sahabin manzon Allah wannan za ta sai Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan ba'adi saboda haka dai sai na mu'awiya wasu na ɗaukar laifi a kan shi zaginsa da waɗansu suke yi wallahi fasikanci ne zunzurutu kuma laifi ne ba ƙarami ba addinin musulunci zagin sai na mu'awiya saboda abin da ya faru wanda kuma wannan ya sanya su kuma wani ɓangare su ma suka yi ɓangaranci a addini wanda duka laifi ne ina nufin nasibanci da rasidanci ko wani ya ce shi mai hamasan san ahadu baiti ne saboda haka su mu'awiya duka da su sayyidina Usman aka hada su ana ana musu munanan maganganu kuskure ne babba a cikin addinin musulunci ba inda Allah madaukakin sarki yace ya baka dama kai zaka rika hukunci cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kai kai ka ji da abin da yake kanka tukunna kana nan cikin kazanta kace kace da laifi da kurakurai da sabon Allah kace kace ka ji da naka mana wannan ka je kawai shi za a tambaye ka ko shi sa masu malaman suke kaucewa daga faɗin daga karanta irin abubuwan da suka faru saboda kan mutum ya yi bangaranci a ciki ina nufin tsakanin sahabbai wanda kuma abubuwa ne wanda duka daga baya aka dawo aka shishirya tsakanin su sahabban fa aka shishirya da juna aka yafe ma juna ko a kuma Allah ta'ala dukkan su ya hada su ya ce yardadunsa ne kuma ai in sahabi yayi kuskure yayi wani abu akan wani sahabi dama dole inda aka yi sabani dole ya zama ɗaya yayi kuskure ɗaya kuma yayi daidai ko to dama ina aka ce sahabi ma'asumi ne ba zai laifi ba ko ai inda aka ce sahabi ma'asumi ne mai da sahabi ba wa sahabi makamin isma ma ka ce ma'asumi shi ma laifi ne ba ma'asumi sai annabi ko sai da ka ce in sahabi ya yi wani kuskure tsakanin shi da ubangijinsa ne duk da cewa kuma ba wannan ya ba da dama kuma cewa abin da su yazidu ta'addancin da su yazidu suka yi ranar goma ga watan almuharram kuma shi ma a ce shi kenan a ba yazidu kariya ba wanda ya sai ba su yazidu su abdullahi su ubaidullahi bin ziyadin da sauransu waɗanda suka yi ta'addanci da suka yi akan ahalin gidan manzo a san wanda shi kadai ne ta'addanci da a duniya ba ta ta'addanci irin shi ba shahadantar da sayyidina Hussein da sauran ahalinsa mutum sha takwas a ranar goma ga watan wannan ta'addanci ne wanda in ka zo a karatu ma ka ambaci wanda suka yi ta'addancin kamar yadda imamu sayyidi ya kawo cikin tarihul khulafa ibada ne ka ce Allah ya tsine musu ya la'ance su saboda mene saboda abin da suka yi sun yi ko ba sahabi ko ɗaya a cikin su dukansu ba sahabbai ƴaƴan sahabbai ne kuma aikin su daban aikin sahabban daban Allah ya kiyaye mu yace sayyidina Muawiya dan naji sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan ah wa huwa jalisun ala al-minbar yana zaune akan minbari ah da kwanan nan na so in yi wata muhadara haka akan to amma na san wasu za su za ta za ta jawo cece ku ce to amma har yanzu ban ajja ra'ayin cewa ba za a yi din ba wasu sun ba da shawaran ka a wannan watan ne cewa wa ya kashe Husaini ni ina da sha'awar yin muhadara akan wannan saboda dalilai kamar haka misali a su nasibawa suna ganin rafidawa ne rafidawa suna ganin nasibawa ne ko kowa yana da laifi a ciki mana ina nufin masu dangana kansu zuwa ga soyayyen ahalul baiti ko suna da laifi cikin na lokacin da ke nufi suna da laifi cikin jawo wa sayyidina Husaini wannan kisan ta'addancin da aka musu saboda yaudaran da suka yi ko su kuma waɗanda suka aikata abin da suka aikata to su suka aikata amma kowanne suna da hazzi ciki nasibawa suna da hazzi rafidawa suna da nasu hazzi a cikin go'innan su ne suka gaice shi a matsayin masoya ko karkawa yazidu mubaya'a ga munan mun kai adadi kaza an ce sun cika buhu biyu na wasiƙu daga kufa suna aika masa yana maka na gayyata ya turo muslim ibnu aqilin abu bai kyau ba dai a lokacin da muslim din yazo yazo kufa sai da ya samu biyu mutum dubu ɗari wanda sun masa mubaya'a a matsayin sun wasa yazna husaini mubaya'a ko da haka aka ci gaba da tsoratar da su da firgitar da su da sauransu dai mutane suka rinka fashewa daga bayan shi muslim ibn aqil din hatta kai dai aka zo aka shi ma aka shahadantar da muslim din wanda ya aika masa sayyidina Husaini lokacin da ya shahadantar da shi ya roki a bashi dama ya bar wasiya ko wasiya shine ya gaya ma wani cewa ka aika ma Husaini kar ya zo ba mutum ko ɗaya da ya rage yanzu a bayan shi sanda sakon ya iske sayyidina Husain har ya kamo hanya ya taho duk da ya ce waɗansu abu zakari ya ce wasu abu abbas abu zakari umar sun yi iya kokarin hana shi ya ce a'a ba zai hannu ba wa'annan mutane suka tara mun wasiƙu buhu biyu ai ba yaudara ba ne ka san shi mumini to ashe abu ya canja daga yadda abubuwa suka sanya haka dai eh musulmi ne wa'inda suke ganin su suna goya ma gidan sayyidina ali baya ana nufin ina nufin shi'a wa zaka iya cewa shi'a misali za ka iya cewa shi'atu Ali ko shi'atu Hussein suka ta aika masa wasiƙun gayyata a lokacin zai iya yiwa da gaske ne cewa mubayi'an za su mishi ko ya taho kufa domin su a lokacin a kufa ba su bi yazidu ba abin ba zai daɗin tattaunawa anan ba insha Allah dai haka dai musulmi ne amma dai abin da suka yi kuma ba aikin musulunci ba ne ko mu mu ce ko Allah zai gafarta musu ko ba zai gafarta musu ba amma dai sun yi ta'addanci kuma su imamu sayyidi dai sun ce Allah ya tsine wanda ya kashe Husaini da wanda ya sa wanda ya kashe shi duka ya ambaci sunayen su karara kuma haka wannan shine malaman ahlus sunna wal jama'a suke kai kokarin bawa Yazidu ko Ubaydullah bin Ziyad mafita wannan kuma zunzurutu kin manzon Allah da halin gidansa ne ya mutane za su yi wannan ta'addancin kuma wai kai zaka ba su mafita kai kuma awa ai gunda ma kai shiru kawai ko yace naji sayyidina muawiya dan abu sufyan wa huwa jalisun ala minbar yana zaune akan minbari azzana almu'azzin me kiran sallah yana kiran sallah qala allahu akbar allahu akbar me kiran sallah ya faɗi allahu akbar allahu akbar sai mu'awiya sai ya hakaita shi ma sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar a lokacin shine limami kenan jin an gama kiran sallah zai fara khutba qala ashhadu an la ilaha illa Allah mai kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illa Allah qala mu'awiya tawana mu'awiya yace ni ma na shaida haka fa qala ashhadu anna muhammadar rasulullah mai kiran sallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah fa qala mu'awiya wa ana mu'awiya yace ni ma na shaida falamma an qada ta'zina yayin da da mai kiran sallah ya kammala kiran sallan sa qala yace ya ayyuhan nas sai Muawiya yace ya ku mutane inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hadha majlis yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan mazaunin da nake zaune naji shi hina azana almu'azzin lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah ya qulu shi ma yana faɗan ma sami'tum minni abinda kuka ji ina faɗan nan naji manzo Allah sallallahu ya faɗi haka min abinda kuka ji ma sami'tum min min minni min maqalati abin da kuka ji daga gare ni daga makala ɗin kuka ji ina haka ta kiran sallah na ji manzon Allah ya yi haka sai haka dai babi ne kamar yadda aka ambace shi cewa limami yana kan mimbari zai iya haka ta kiran sallah a ya maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗi babun za mu kwana nan ka'ida wanda ka'idar malamai suka rubuta shine na gaskiya sai mutane su tuso na ƙarya a ciki to ƙoƙarin tacewa da waɗansu kan yi a nake ganin cewa a karantar da daidan duk da abu ne man maras daɗin ji abubuwan da suka faru to amma tun da cikin ɓangarorin duka biyu kowanne suna da irin nasu ƙaryar da irin nasu daidan ko da sauransu to kowanne sai ka tace na ƙaryan ka zubar ka ɗebo na daidan sai ka haɗa sai a ga cewa ina gaskiyan take Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara mana sansu Na'am. Na'am. Haka suke yi a mutanen Maghrib, Marokon kenan da yankocinta, haka suke yi. Ma'ana su ma suna da wata fahimta ta cewa kiran sallan juma'a ana yin shi ne guda uku. Ban sani ba, watakila fahimtar su zai zama a wannan hadisin ne, to amma in an ce kiran sallah guda uku a wannan hadisin kamar yadda aka faɗi, duka malamai sun ce ana nufin kiran sallah na farko da aka fara zamanin sayyidina Usman da kiran sallah na na ka'ida wanda ake zamanin manzo sallallahu alaihi da zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar kaga biyu kenan da kuma da kuma iqama to watakila ban sani ba ko wannan yana daga cikin hujjojin su ko kuma dai wata wani abu ne na daban amma dai mutanen nan yankin su fahimtan su kenan cewa kiran sallan juma'a ana yin sa ne guda uku su ma na san suna da dalilan su amma ba zan iya sanin menene dalilan su ba ban san a yanzu menene dalilan su na yin wannan kiran sallan uku ba amma dai haka suke yi a yankin Maghrib za a kiran sallah a lokaci ɗaya ko a yi a sake a yi a sake kaga shi ma bambanta da tsarin wanda hadisin nan ya kawo shi hadisin za a kiran sallah na farko ne sanda mutane suna cikin mu'amalolin su liman ma yana gida wata kila ko wanka bai ba sai an kiran sallah na farko liman zai wanka ya fito sannan a kiran sallah na biyu sannan kuma in an yi ba an gama za a tada sallah kuma a kiran sallah na uku shine iqama din da ake magana a kanta Allahu a'lam idan saki ne mutum yake da matan shi sai suka rabu da sati daya sai Allah ya karɓi ran shi idan idan rasuwa ne kawai rashin lafiyan bai da alaka idan sakin da ya mata bai da alaka da rasuwan an fahimta idan sakin da ya mata bai da alaka da rasuwan to na eh na gane ai mijin ne ya rasu ai akwai sakin da zai iya alaka da rasuwan misali abin da nake nufi shine rashin lafiya yake yi misali a zan bada misali ne yana rashin lafiya sai ya kai ba zai tashi ba shi ita kuma wannan matan muguwa ba ta ci gado kawai sai sake ta ba ana yi ba duk shari'a duk malaman fiqh suna kakkawo irin waɗannan dalilan da inda ake kokkora dalilan to idan sakin daban zaman kanshi yake shi kuma rasuwan ta same shi bayan sati daya to wannan idan saki ne na kome an gane kuma bata ga da sati daya kaga ai tana cikin mai mene tana cikin idda idan sake raji'i ne sai mijinta ya rasu tana cikin tana cikin idda to sai ta koma ta kaba ka gane idan raji'i ne idan kuma idan kuma sakin ba'ini ne shikenan wannan ba maganan ba maganan ta kaba kawai iddan ta ta karasa shikenan wallahu alam imana ai dama sharaɗin ta kaba sharaɗin cin gado ta kaba dole da ce mutum ta kaba ai za ta shiga da shi na daga ran da ya rasu daga ran da ya rasu eh ai idan ya canja ne canjawa yi sai da haka yanzu ya gama iddatul wafati sai da ai matarsa ce matuƙar ba ta gama idda ba na duk wanda ya fi bata dama ma'ana duk wanda dama ta fi bata iya zama ta yi iddan idan misali ko gidan haya ne ko masu gidan ba za su bari ba ko na makamanci amma dai an fi so mace zauna a gidan mijinta ta yi so da ko ta zauna a gidan ta kowa wannan kuma ya danganta da yanayin yadda take ciki wallahu alam na'am na'am na'am mhm نعم نعم نعم kwarai ai dama shi wankan min babu aula ne ai ma'ana mutum yana da mutum ya bar wanka ranar juma'a yayi alola ya wadatar da aula saboda wani dalili to wannan hakan da ya yi amma kuma bai yi abin da ya fi dacewa ba an fahimta wannan yana daga cikin dalilan da kafa dalilin da kafa nan yana daga cikin dalilan wanda suka ce wajibcin da manzo Allah yake nufi wajibci na sunna ba wajibci na farilla ba wajibci wankan juma'a wajibci ne na sunna ba na farilla ba tunda in wajibci ne na farilla in ka bar shi ka zo juma'a juma'a ba ta yi ba mafhum نعم نعم نعم فعليه أن يشهد نعم امم ايه Na'am. Duka na gani a fitul bari wanda kake so ka faɗi. Duka na gani cewa ana nufin wani sa. Na'am. Na'am. Duk Ibn Hajar ya kawo cikin fatul bari cewa ana nufin shi matafiyin ake nufi tun da an yi ijma'in babu sallah a kan shi kuma ya za a ce falashar to in babu sallah a kan shi me ya kawo shi ya kiran sallah wani ya yi mana wanda juma'a take kan shi mafhum karkashin wannan hadisin ibnu hajar ya yi dogayen jawabai wanda kake so ka kawo su daga cikin su dinnan an gane cewa a waninsa ake nufi cewa da zaran mai kiran matafi ya kiran sallah ko ku a'a shi ake nufi kuma ga cewa juma'a shi bata waje ba akan shi ba ai abin da ya kawo shi ya kiran sallan saboda haka to yayi sallan juma'a dama ai ba ta aka in yan juma'an ba ta yi ba matafi a'a shi ba ta kan shi ne amma in yayi ai daidai ne ko kamar yaro ne da bawa ko za ce juma'a ba ta kansu ko amma in sun halatta yayi ko misali za a ce ba ta kansu kaman bawa kaga ai ba juma'a akan shi amma kaman bawa wanda yake mukatabi a shi ana so ya je wanda kuma yake bawa kinni ba mukatabi ba shi kuma ba juma'a akan shi amma in ya je ai yayi daidai to irin wannan kenan wallahu alam a abu na farko da nake so in faɗi shine kamar yadda aka sani a wannan karatun yana da kwamiti a da wanda kwamitin ya ɗan daɗe baya zama baya yin komi sai dai a karatu a tashi to daga baya saboda waɗansu dalilai sai muka ganin sake dawo da kwamitin mu sake ko in ce su sake refreshing kwamitin to yanzu an sake dawo da kwamitin kuma kwamitin ya yi ƙarfi yanzu kwarai sannan kuma aikace-aikacen kwamitin sun karu akan da ko in ce sun canza salo daga cikin aikace-aikacen da kwamitin ya tattauna yake son ya rika yi shine a zai rika wannan karatun zai rika samar da yana kokarin samar da kayan aiki nashi na kanshi shi wannan karatun kenan karatun da ma da yake mana a nan da kuma wanda yake mana a can zai samar da kayan aiki na makarantar ne nata na kanta kayan recording kayan combating kayan gyaggyara dai karatukan da ajiye su da sauransu za su zama nasu na kansu kwamitin zai zama nashi ne yake da shi abu na biyu da kuma ƙoƙarin haɗa kai da gidan talabishin na alminhaj domin a yanzu ta ringa ɗaukan mana karatun tana gyarawa tana tace mana tana ba muku cewa wannan karatun har yanzu ya yi ƙoƙari da kanshi ya rika ƙoƙarin samar da wani abin da zai rinka ciyar da karatun gaba ba ya zama a nan iyanan ake yin karatun ba in an yi shi to kuma za a iyare ko dai za a ba masu gidan talabishin su rika sawa wannan karatun ne kuma zai rika ɗaukar nauyi ba laifi dan mutum ɗaya daga cikin karatun ya ce na ɗau nauyi shi ma ai ɗalibin makaranta ne ko misali in ni nace na ɗau nauyi kaga ai a matsayin ɗalibin makaranta ne makaranta ce ta ɗau nauyi in mala ya ce ya ɗau nauyi in wani mutum ɗaya in mutum biyu in mutum uku in duka muka haɗu na bada naira goma wani ya bada ashirin wani ya bada dubu wani ya bada miliyan ɗaya wani ya bada miliyan goma muka haɗa kaga dai duka makarantar ce ta ɗau nauyi to muna ƙoƙarin wannan karatun ya ƙara faɗi saboda ni a gani na a fahimta na kaf Abuja ba mu da karatu irin wannan ni a fahimta na kenan ban san yadda ake karatuka a waɗansu wuraren ba amma dai dai gwargwado a matsayin ɗalibin ilimi ba na jin akwai wata makarantar karatun hadisi mai zurfi kamar wannan makarantar da shi Professor Ibrahim Makari ya kokarin assasa mana to karatu ne bai kamata mu kauyantar da shi mu taƙaice su ba ya kamata mu faɗaɗa shi ne in mun faɗaɗa shi zai faɗi to kokarin wannan kwamitin shine na kokarin nan gaba zuwa dan lokaci kaɗan kokarin sawa a gidan talabishin kokarin sawa a gidan rediyo kuma dai ko ba komai a ce muna tattarawa mun ji kunya kwarai yan watannin baya a Alhaji Mustapha gashi ya kira ni yana gida bayan karamar sallah cewa gidan talabishin na Jigawa da gidan rediyo ko wani ne ya dauna ban sani ba ko menene suna neman karatun malam suna sawa a kowace rana dan wanda suka samu suke da shi aka samu ko malam Umar ne ya kare ina za su samu kari muka ta neman karin muka rasa kuma wannan abun kunya ne to da ire-iren wuyan wannan challenges din da yawa ga sunan adamawa ina ne ko ina kano suna nema da azumi wani ya kira ni ya ce ana neman karatun malam guda guda talatin a jere wanda babu abtari a tsakani duk da an samu amma dai kaga dai to irin wa'annan challenges ne wanda za mu iya mutum ɗaya nan zai iya maganin wa'annan challenges din ko ɗaya ko biyu ko uku ko kuma musamman in an haɗu gaba ɗaya ko to saboda haka dai wannan kwamitin yana ƙoƙarin haka sai haka za a ga cewa akan dan yawaita yin zama sati biyu sati uku za a rika yi nan gaba dan wata daya za a rinka zama waɗansu sun yi kokari sun babba da waɗansu abubuwa masu dan kauri ba wani ya bada wasu sun bada dubu hamsin hamsin a zaman farko da aka yi wasu talatin wanda dai ba a tashi daga zaman ba sai da aka samu kusan dubu kuɗi ya kai kaman kusan dubu ɗari uku ko ko ba kaɗan ko da kaɗan ko dubu ɗari uku da goma ko dubu ɗari uku ba kaɗan sannan kuma aka yi tsarin cewa wannan akwatin da ake fito da shi da kullum ran karatu a fito da shi wannan ba akwatin karatun nan bane akwatin masallaci ne misali ko to amma akwai akwatin shi wannan karatun za a ci gaba da fito da shi kowace rana a rika samun abin da aka samu ana tattarawa ana haɗawa shi wannan kwamitin suna ajewa suna ganin nawa suka samu suna kuma updating ɗinmu cikin abin da aka samu ɗin da kuma cikin ayyukan saboda haka dai a takaice waɗannan su ne ayyukan da ma wasu ayyuka da shi Professor Ibrahim Makari yake ganin mu ƙara da su cewa mu ɗauko ayyukan da ɗan faɗi ƙwarai to insha Allah dai wannan shi ne saboda haka kuma duk wanda yake wannan kwamitin insha Allah za a yi zama bayan immediately bayan gama sallah kamar yadda aka zauna sati biyu da wuce za a ɗan yi ɗan zama dan a ga me ci gaban da aka samu a cikin abubuwan da ake kai insha Allah kuma wanda suka taimaka suka tara waɗannan 'yan kuɗaɗen da ake da su wanda sun kai wajen dubu ɗari hudu a yanzu wanda har ma an kashe dubu casa'in a ciki an biya alminhaj dubu talatin talatin guda uku na wata uku za ta mana rikodin su rinka ba mu flex to an kashe dubu casa'in a cikin kuɗin wanda dai duka wanda suka yi wannan da wanda suke faman yi Allah ya saka musu da alkhairi abu na ƙarshe da zan faɗi shine akwai karatun da muka yi wanda muka gama a muwaɗa aka shiga babin da ake ciki yanzu shine karatun gado da wani ɗan uwa ya taɓa bada shawara cewa ko dai a ko dai a yi shi da hausan boko wani ya buga da sauransu to duka dai mun sani wasu mutum biyu sun ɗaya alƙawari ɗaya ɗaya alƙawarin a yi karatun gadon nan da hausa zai ɗau nauyin bugawa wani kuma ya ce a kawo na flasiri da ake da shi na hausa zai buga to wanda ya alkawarin buga na littafi ya cika alkawari kuma littafi ya bugu yana kano insha Allah an kammala shi za a zo da shi koyo ko gobe sati mai zuwa za a zo da littafin nan to amma mun yi wata shawara shawaran ita ce alhamdulillah rabbil alamin
طلع البدر علينا من ثنيات